بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna goma sha biyu ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 17 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na goma a cikin wannan littafi na kitabun tauhid wallafar ashek muhammad ibn abdulwahabi rahimahullahu ta'ala a wannan majalisi mai albarka masjidul imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke wannan unguwa ta ibrahim bako a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce muna kan babi na hudu babu du'a'i ila shahadati Allah ilaha illallah babun da ya mana bayani akan yadda ya kamata a yi kira zuwa ga bautar Allah da kaɗai ta Allah da bauta mun karanta nasoshin da malam ya kawo mun karanta aya ta surat yusuf qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin mun karanta hadithin abdullahi bin abbasin da yi bayani akan sakon da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba wa ma'azu bin jabal lokacin da zai aika shi zuwa kasar yaman ya faɗa masa cewa za ka je ka samu mutane ne da suke ahalul kitab bi ma'ana suna karatu haka abu na farko da za ka fara kiransu zuwa gare shi shine tauhidi idan sun karbi wannan to sai ka ce musu allah ya ce ku yi salloli guda biyar a dare da wuni idan sun karbi wannan sai ka ce Allah ya ce ku ba da zakan dukiyoyinku a karɓa daga mawadatanku a mai da shi zuwa ga talakawanku annabi sallallahu alaihi wasallam ce da shi ka shedinka karka ce dole sai ka karɓi mafi karancin dukiyoyinsu wajen zakka sannan ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta domin babu shamaki tsakaninta da Allah maɗaukakin sarki hakanan mun karanta hadisin sahal bin sa'ad Allah ya kare yadda a gare shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama zai wato wata rana annabi sallallahu alaihi sallama a wajen ranar yakin haibar ya ce gobe in allah ya kai mu zan ba da tuta ma wani mutum wanda yana son allah yana son manzansa allah na son sa manzan allah sallallahu alaihi sallama yana son sa sannan kuma ta hannunsa allah zai ba mu buɗi kowa cikin sabai ya kwana yana tunani yana kai komowa za a ba mu wannan tutar har muka ji cewa gari na wayewa suka yi sammako wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kowa yana so a bashi amma da ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ali bin abi talib ya ce gani nan annabi ya bashi wannan tuta ya ce gashi nan ka- kama hanya ya yi masa wato aka ce idansa na ciwo bai samu zuwa ba kenan idansa na ciwo aka kira shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa tofi ya shafa masa idansa ya warke kamar bai taɓa rashin lafiya ba annabi ya bashi tuta ya ce ka shiga gaba ka jagoranci wannan tawagar abinda za ka fara zuwa in ka shiga cikin garinsu ka fara kiransu zuwa ga tauhidi ka ba su labarin abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta musu lallai ka sani tabbas Allah ya shirya da mutum ɗaya ta sanadiyar ka ya fi maka alkhairi sama da a baka jajayen raƙuma wannan su ne nassoshin da malam ya kawo aya guda ɗaya da kuma hadisai guda biyu wanda muka ce insha Allah ta'ala yau za mu karanta mas'aloli da darussan da suke cikin wannan babin Allah maɗaukakin sarki ya samu dace fihi masail malam ya ce a wannan babin akwai mas'aloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko ita ce annad da'awata ila Allah dariqu man ittaba'a rasulallah kira zuwa ga Allah hanya ce ta duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai yi wasa da kira zuwa ga Allah ba kira zuwa ga Allah hanya ce ta mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine babban aikin da manzon Allah ya yi to duk wanda zai bi annabi sallallahu alaihi wasallama kuma zai dauri ne akan wannan aiki na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shine kokarin kiran mutane zuwa ga bautan Allah subhanahu wata'ala shi kadai asaniya mas'ala ta biyu at-tanbihu 'ala al-ikhlas malam yace jan hankali game da duk wanda zai kira zuwa ga Allah to yayi don Allah li'anna kathiran minan nasi law da'a ila al-haq fa huwa yad'u ila nafsihi domin da yawa daga cikin mutane ko da kuwa ya yi ikirarin cewa yana kira ne zuwa ga gaskiya to ba damuwansa ga abi gaskiya ba damuwansa ya kira zuwa ga kansa so yake a mutunta shi so yake a girmama shi so yake a darajanta shi wannan shine abin da yake damuwansa to wajibi ne ga duk wanda zai kira zuwa ga Allah ya zama priority na farko abin da yake fara ba mu muhimmanci a cikin da'awarsa da kiransa zuwa ga Allah shi ne Allah ya karɓa ikhlasi yi don Allah bai da damuwa da don wasu sun yabe shi ko don wasu sun soke shi bai da damuwa da wannan a salisa matsala ta uku annal basirata min al fara'id cewa hujja na daga cikin farillai na mai da'awa farillan da'awa dole sai da hujja duk abin da mutum zai karanta to ana so ya ce wadda dalilu qawluhu ta'ala ko kuma wadda dalilu qawluhu sallallahu alaihi wa sallama duk abin da ya faɗi to ya ce dalili shine faɗin Allah madaukakin sarki ko kuma dalili shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine addini al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi al-ilmu wa kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka fa waswasatu shayatin imamu shafi'i rahimahullah ya ce ilimi shine ka ce Allah ya ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam babu laifi ka ce ga fahimtar sahabbai ilimi shine ka ce an karantar da ni kaza hadisi kaza daga wani zuwa wani zuwa wani duk wani abun da ba wannan ba kuma wasu wasan shedan ne arabi'a mas'ala ta hudu min dala'il husni tauhidi kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala anil masabba na daga cikin abin da zai nuna maka kyautatuwan tauhidi dacewan tauhidi shine kasancewar tauhidi tsarkake Allah ne daga zagi domin abin da zai samu fahimci wannan shine matsala ta biyar da ya kawo ya ce anna min ubuhi shirki kaunuhu musabbatan lillah na daga cikin munin shirka shine shirka zagin Allah ne tuna daga cikin kyan tauhidi kuma shine wanke Allah ne daga wannan zagin duk wanda ya shirka to kamar yana zagin Allah ne ya hada Allah da wani wajen bauta to shi kuma tauhidi ta Allah da bauta to kamar kana tsaftace Allah ne daga wannan suka ko wannan zagin da mushrikai ke yi masa ina fatan muna fahimta kamar mutum ya ce Allah na da ɗa ko ce Allah na da mata wannan a haƙƙin Allah suka ce ka jingina mu Allah ɗa ko mata wannan suka ne amma kaga mu a haƙƙin mu mutane a ce kana da mata kana da ɗa wannan kuma kamala ce a ce baka da mata baka da ɗa wannan na ƙasa ce ko da ka yi mata ba ɗa kana ganin still akwai wani sauran na ƙasa a tattare da kai to amma kaga shi a haƙƙin Allah cikar Allah da kamalar Allah ta hukunta cewa Allah bahi da ɗa Allah bahi da mata anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba to kaga wanda ya kadaita Allah ya tabbatar ma da Allah da siffofinsa na cewa bahi da ɗa bahi da mata to wannan ya tsarkake Allah ya tsaftace Allah daga wannan zagin da mushrikai suke masa Allah ya samu na fahimta asadisa mas'ala ta shida wa hiya min ahammiha na daga cikin mafi muhimmancin matsaloli shine ibadul muslimi anil mushriki li Allah yasira minhum walau lam yushrik shine nesantar da musulmi daga zama cikin mushrikai saboda kar ya zauna tare da su kar ya zama cikinsu ko da bai shirka ba ana so musulmi ya nisanci duk inda ya san cewa ana kafulce ma Allah wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙari na zala alaikun fil kitab Allah ya saukar muku wani hukunci a cikin alkur'ani cewa an idza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha idan kuka ji wasu suna kafirce ma ayoyin Allah wa yustahza'u biha ana yi ma ayoyin Allah isgili to fala taq'udu ma'ahu kar ku zauna tare da su ba ba kar ku yi kafirci ma ayoyin Allah ba ba kar ku yi ma ayoyin Allah isgili ba inda ake kafirce ma ayoyin Allah din ake isgili ma'ayoyin Allah ɗin kar ku zauna a wajen hatta ya kudu fi harifin gairi har sai sun canza wani magana wata zance wata magana wani zance da ba wannan ba in kuka zauna tare da su kuma innakum idan mithluhum to za ku zama ɗaya da su za a tashe ku tare da sunan tashin alkiyama saboda inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah yayi alkawari zai haɗa munafukai da kafirai a wutan jahannama dukkan su don tashin alkiyama saboda haka musulmi duk inda ya ga ana shirka ana kafirci ma ayoyin Allah to yana jan jikinsa bai zama abu asabi a matsala ta bakwai kaunu tauhidi awwala wajibi kasantuwar tauhidi shine mafi wato farkon wajibi duk wani wajibi da mutum zai yi na addini to tauhidi yana gaba da shi wannan wajibin yana zuwa a bayan tauhidi amma tauhidi shine awwal wajib shine wajibi na farko athamina mas'ala ta takwas annahu yubda'u bihi qabla kulli shay'in hatta salah shine tauhidi da shi ake farawa kafin komai har sallah har sallah ana fara tauhidi kafin a fara sallah in tauhidi bai yi ba to sallah ma bata yi ba tauhidi na yiwuwa ne in sallah ta yi a tashi a matsala ta tara anna ma'ana an yi wahidullah ma'ana shahadati Allah ilaha illallah ma'anan kadaita Allah shine shaidawa cewa babu abin bautawa bisa ga cancanta da gaskiya in ba Allah ba shine kadaita Allah ne ka gamsu ka yadda ka kuma tabbatar a aikace a ibadanka cewa ba wanda ya cancanci bauta in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala shi kadai ne cancanci a bauta masa matsala ta goma annal insana qad yakunu min ahli kutubi wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha mutum yana iya zama cikin ahlul kutub wanda aka saukar musu da wani littafi amma bai san abin da ke cikin littafin ba ko kuma ya sani amma baya aiki da shi kaga shi yasa ai annabi da ya tashi aika mu'az yace zaka je ka samu mutane ne da suna da littafi kenan ɗayan biyu ko suna da littafin amma ba su karance shi ba ko kuma sun karance shi amma ba su yi aiki da shi ba domin in sun karanci littafin a taura da linjila kuma sun yi aiki da shi to aiki da attaura da linjila zai wajabtar musu kuma imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallama siffansa yana nan a rubuce a cikin attaura da linjila alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim kaga akwai siffar annabi sallallahu alaihi wasallam rubuce a cikin attaura da linjila to alkawarin Allah da ke cikin attaura da linjila da sauran littattafan da ya saukar shine duk manzo in ya zo sai wani manzo ya biyo bayansa to shari'ar manzan da ya zo daga baya ta shafe shari'ar shi wannan manzan da yake ina fatan muna fahimta shi yasa zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya shafe duk wata shari'ar da Allah ya sauka alkur'ani ya shafe duk wani littafi duk wata shari'an da aka turo wani manzo da shi to wannan shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta shafe shi to kenan kaga in dai akwai karatun kuma ana aiki da shi kuma wannan alkawarin na cikin littafin to aiki da abin da ke cikin littafin zai wajabtar musu da su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyina لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه الحادية عشرة مسألة تقوم شائعة التنبيه على التعليم بالتدريج jan hankali game da cewa in za a karantar to ana karantarwa ne bit tadrij mataki mataki daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ba zuba ba mutane karatu ake yi lokaci guda ba a'a mataki mataki ake bi sannan kuma ba yankowa ake yi ba shine matsala ta sha biyu fal albada'atu bil aham fal aham sai a fara kuma da mafi muhimmanci mafi muhimmanci to da shi ake farawa sai kuma mai bi masa wannan shi ake kira da tartibul aulawiyat taqdimul aham qabla al muhim الثالثة عشرة مسألة تقوم شاؤكو مصرف الزكاة الزكاة ya ake sarrafa ta. da ake sarrafa zaka yadda ake sarrafa zaka shine mun ji to khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim a karba daga mawadatan wannan garin a ba matalakawan wannan garin in an karbi zakka daga mawadata a cikin garin Bauchi to a tada talakawan garin Bauchi a basu wannan shine asali ba daukan zakkan garin Bauchi a kai shi alkaleri wannan shine asali abinda aka karba daga maudata a alkaliri a basu a can daga bauchi a basu a can daga giya ɗaya daga azari daga misau duk abinda aka karba a basu a can a karba daga masu kuɗin su a mayar ma matalakawan su saboda haka so ake Allah ya azulta wasu da wasu ta hanyar wasu الرابعة عشرة مسألة تقوم شاهد شيني كشف العالم الشبهة anil muta'allim malami yayi kokari wajen kawar da shubha ga wanda yake koya a wajensa duk abin da zai kawo mu wanda yake ake koyar da shi shubha ya rikitar da shi ya kasa fahimta ya kasa ganewa to ana so mai karantar da shi yayi kokarin kawar masa da wannan shubha din wannan kuma shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake al-khamisatu ashara mas'ala ta goma sha biyar annahyu an kara'imil amwal hani game da taba mafi karamcin dukiyar mutane domin wani akan mafi karamcin dukiyar sai fasa musulunci shi yasa sai ya ce masa in ka je karban zakka kar ka ce dole sai ka dauko manya manyan dukiyoyinsu iyyaka wa kara'ima amwalihim kar ka ce an je karbar zakkar raguna a ɗebo maka wasu raguna a ce ga suka ce ina ai kai kan ba zai taɓa yiwa ba ai sai dai a baka uwar garke to kaga wani yanzu nan akan uwar garken sai fasa addini ina ce dama don ya musulunta ne zai bada zakan to akan uwar garken dai dole sai ya bada wannan kafin ya yi musuluncin to sai haƙura da musuluncin saboda wani dama yana cin almu'allafatu qulubuhum ne sai dai iyakaci iyakaci kawai shi Allah ya ba shi dukiya ne wato zuciyarsa tana rataye ne in ya ga musuluncin ya yi kyau ya yi daɗi sai ya zauna in ya ga bai daɗi ba sai ya fita sai bar musuluncin to shi yasa cin ma wanda ake ba su zakka akwai irin wannan almu'allafatu qulubuhum wanda shi din talaka ne zuciyarsa kuma ana so a jawo zuciyar ne sai aka ba shi zakka yana ganin cewa bai musulunta ba ma an tara zakka cikin miliyan 100 da aka tara an ba shi miliyan 2 ko miliyan 1 da ya kwana cikin yunwa ga 'ya'ya ba lafiya ga kuɗin makarantar yara sai ga a kwana uku ya warware jin sauran matsalolinsa domin sai ga me ya rage masa to abin da ya rage masa ya ga cewa to ai abin da ya rage masa shine shiga musulunci domin in yana waje an ba shi miliyan biyu to in ya shigo ciki kuma fa to amma kaga kuma yana cikin matsalar mu da muke fama da shi a yanzu shine hana zakka daga masu dukiya hana zakka rashin cire zakka zakka na farko haƙƙin Allah ne na biyu haƙƙin dukiya ne na uku kuma haƙƙin talakawa ne duk wanda bai cire zakka ba yake da daman cire zakka baya cirewa to wannan haƙoƙi guda uku suna bin sa haƙƙin Allah haƙƙin dukiya haƙƙin talakawa haƙƙin talakawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mana duk mutanen da suka hana zakka to Allah zai hana musu ruwan sama in ba dun dabbobi ba ba za a yi ruwa ba Allah zai ruwa ne saboda tausayin bayinsa dabbobi da ba san komai ba amma in ba din haka ba to ba za a yi ruwa ba ba za a yi ruwa ba kaga ya yi so wannan matakin an yi so wajen dan inda ana cire zakka yadda ya kamata arziki Allah ya saukar da shi in advance kuma akwai shi birjik da yawa in kana ganin kaman babu sai ka je inda akwai zaka tabbatar cewa akwai sannan talaucin kuma shi ma akwai shi eh shi ma sai kaje inda talaucin yake zaune da sunan talauci yake zaune zaman dirshin zaka gane fa ashe da gaske akwai talauci to amma kaga inda a ce ana ba da zakka yadda ya kamata bai kamata a ce akwai arziki kuma akwai talauci ba ya kamata a ce arziki ya kori talauci amma babu babu to kaga yanzu wanda yake cikin musuluncin ma in halla zakka za a kara jawo zuciyar mutum ai wani zai yarda a irin wannan zamanin da ba a bada zakkan ballantana a ce wai da zakkan za a jawo zuciyar wani kafiri ya musulunta Allah ya kiyaye mu السادسة عشرة مسألة قوم شاشدة اتقاء دعوة المظلوم jin tsoron addu'ar wanda aka zalunta duk wanda ka zalunce shi to ka ji tsoron addu'ansa asabi ata ashara mas'ala ta goma sha bakwai al'ikhbaru bi annaha la tuhjab la tuhjab bayanin cewa addu'ar wanda aka zalunta ba a tsare ta wucewa take kai tsaye zuwa ga Allah ba a tsare ta yana cewa Allah ya isa ko Allah ya saka mun Allah ya bi mun haƙƙina wannan addu'ar da yi kai tsaye take wucewa wajen Allah tabaraka wa ta'ala kaga wani sai a yi masa a ce masa Allah ya isa sai ce zai ce mun sha tafi dubu bayan ta farkon ta kama shi ne sai ya gamsu zai sha ta biyu daga nan har ya gamsu zai kawo dubu din saboda albarka ta riga ta nisanta daga gare shi kaga wannan fa annabi zai tura shi wajen kafirai ne amma yake cewa ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta bi ma'ana ko da kafiri ka zalunta almazlum ba a ce zaulan musulmi ba ko da kafiri ne inda gaske ka zalunce shi haƙƙinsa ne ka zalunce shi sai ce maka Allah ya isa za ta bi ka kar ga cewa wai an ce wa ma du'awul kafirina illa fi dalal banni da'awatul mazlum duk wanda ka zalunce shi ko waye shi ko waye shi ka zalunce shi kai ko iblis ne ka karshen kafirci kenan ai ƙarshen shirka kenan ƙarshen tsiya kenan wanda ya tsaya gaban Allah ya ce ma Allah ba zan yi ba ban ga dama ba bai kamata a ce na yi ba na fi ƙarfin na yi to ko da iblis ne ka zalunce shi to Allah sai ya kwace masa haƙƙinsa saboda wannan sunanta da'awatul mazlum Allah ya tsare mu da zaluntar mutane shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam kullun zai fita daga gida ko yaushe a cikin addu'an da ya koyar da mu na fita daga gida Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzal aw azlama aw uzlam aw azlima aw uzlam Allah ka tsare ni in na fita kar in zalunci kowa kar kuma kowa ya zalunce ni kaga abin da ya fara da shi shine ni kar nayi zalunci kar kuma a zalunce ni kai a zalunce ka mai sauki ne ba wani abu bane kai an zalunce ka amma kai kai zaluncin anan masifan take anan masifan take kaga shi ma wanda zai zalunce ka shi a zalunce shi ba komai yayi zalunci shine masifa to kaga in kowa ya fahimci haka ni a zalunce ni ba komai in yi zalunci ita ce matsalar kaga ba zan zalunce ka ba kai ma an ka fahimci kai a zalunce ka ba komai kai zalunci ita ce matsalar kaga kai ma ba za ka zalunce ni ba da haka za mu zauna ba mai zaluntar kowa amma kowa damuwar sai tare kansa kar a zalunce shi koda ko shi zai zama azzalimi Allah ya kiyaye mu asaminatu ashara mas'ala ta goma sha takwas min adillati tauhidi ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya'i min al mashaqqati wal ju'i wal waba na daga cikin abin da zai kara tabbatar maka da tauhidi shine abin da ya faru da shugaban manzanni da shugabannin waliyan Allah na gaskiya na wahala da yunwa da bala'o'i da masifu da suka shiga ciki wannan kuma zai nuna maka cewa duk wanda zai yi tauhidi ko zai karantar dole zai shirya ma yunwa dole zai shirya ma masifa dole zai shirya wa bala'i dole zai shirya wa abokan gaba to wannan yana wajabtar da yin haƙuri da haƙultar da zuciya da danne zuciya akan duk abin da zai faru dole sai ka zama mai juriya dole sai ka zama mai haƙuri za ga mutanen banza suna kai komo su samo kuɗi ta hanyar haram kai kuma kana so kai ka ta fahimtar da mutane cewa wannan ɗin haram ne ka kai kuma ba za a same ka a wajen ba dole kai za ka yi haƙuri wataƙila allah ya jarabe ka da talauci allah ya jarabe ka da babu kaga wanda ba su da alaka da tauhidi ba su da alaka da addini Allah ya tara ya ba su Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la yaghrurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kai koman da kafirai suke yi a cikin garuruwa daga nan kasan zuwa can daga nan kasan zuwa can da manyan motoci da manyan jirage da manyan manyan gidaje da manyan manyan kudade kar wannan ya rude ka kar wannan ya sa ka sun burge ka mata'un qalilun walahum azabun alim jin daɗi ne ɗan kaɗan in an je lahira kuma suna da azaba mai raɗaɗi mata'un fi duniya thumma ilaina malji'uhum thumma nuziquhum al'azab ash-shadid bima kanu yakfurun laka fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayati dunya tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun laka kar abinda Allah ya basu kai ya burge ka ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه Allah ce kar idanunka ya dinga yawo akan abin da muka ba su na duniya na jin daɗin duniya mun ba su ne su ma don mu fitinin su mu jarabe su amma ka sani wa rizqu rabbika khairun wa abka arzikin da ke wajen ubangijinka shine mafi alkhairi kuma shine wanzuwa shine mafi wanzuwa التاسعة عشرة مسألة قوم شاترة قوله صلى الله عليه وسلم فدن النبي صلى الله عليه وسلم ديتي لأعطين الراية إلى آخره عالم من أعلام النبوة فدن النبي ديتي قوبي إن الله يا كيمو زنبا دا توتا موان متن yana san Allah da manzo Allah da manzo suna san sa kuma ta sanadiyar sa Allah zai ba mu budi wannan na daga cikin alamomin annabta kaga ai ba yakin ba amma annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama cewa wannan din shi zai jagorance mu zuwa ga me zuwa ga samun buɗi zuwa ga samun nasara al-20 mas'ala ta 20 tafluhu sallallahu alaihi wasallam fi ainihi alamun min a'lamiha aidan tofin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a idon Ali bin Abi Talib kuma ya warke wannan ma alama ce daga cikin alamomin annabta mu'jiza ce to akwai mu'jiza akwai kuma karama mu'jiza ana samun ta ne a wajen annabawa kaɗai karama kuma ana samun ta ne a wajen musulmai waliyan Allah ka'ida kuma ita ce ita mu'ujiza ana takara da ita bi ma'ana annabi akan iya ce masa in ka isa nuna mana alamar cewa kai annabi ne kuma ya bayyana mu'ujiza ina fatar muna fahimta kamar yadda fir'auna ya ce ma annabi Musa in kunta ji'ta bi ayatin fa'ati biha in kunta minas sadiqin in har ka zo da mu'jiza da alamar da za ta gane da za ta nuna mana kai manzo kai manzo ne daga Allah to nuna mana ita mu gani inda gaske kake yi فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين sai ya wurgar da sandansa sai ta zama cijiya ya sa hannunsa aljihunsa ko a hammatansa ya fidda ta sai ya gaji nan tana kyalkyali tana walwali to wannan anan amma ba za a zo a ce in ka isa kai wali ne nuna mana cewa kai wali ne sai haka sai a ga ruwa yana fitowa daga hannunsa wannan tsaddabar ne ce nuna mana cewa kai wali ne sai a ganshi ya hau kan teku tap tap tap tap yana tafa yana taka wannan a saharu a ayyunan nasi sihir ce idanunku yayi ƙarya yake bai tafiya akan teku ita karama tana faruwa ga mutum ne ma a lokacin ma da bai sani ba bai ma sani ba bai san ta faru ba amma daga lokacin da ka ji an ce bari nuna muku karama ta to dai wani kulle kulle kenan za a yi wani ɗaure-ɗaure za a yi wani haɗe-haɗe to a nan ne sai gaji an ce bari nuna muku karama ta Allah ya kiyaye alhadiyatu wal 20 mas'ala ta 21 fadilatu ali radiyallahu an falalin sayyidina ali cewa yana son Allah da manzo kuma Allah da manzo ba suna son shi wannan falala ce ta sayyidina ali kaga ba wanda kuma zai zo ya tuhumi ahlus sunna cewa wai ba mu san sayyidina ali bin abi talib sayyidina ali masoyin mu ne muna roƙon Allah ya tashe mu tare da shi ranar alkiyama ya shigar da mu aljanna tare da sayyidina ali athaniyatu wal 20 mas'ala ta 22 fadlu sahabati fi dawkihim tilka laylata wa shughlihim am bisharatil fath falalan sahabbai ta yadda suka karar da wannan daren suna ta kai komo suna ta tuntuntuni akan wannan bisharan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa yana so a bashi kaga wannan falala ce ta sahabbai suna da san alkhairi Allah ya kara musu yadda الثالثة والعشرون مسألة عشرين أكو الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسألها ومنعها عمن سعى إيماني تقدر wanda yayi kai koman ya samu shi bai samu ba wanda bai ma san me aka yi ba sai gashi ya samu kaga su sahabbai su ne suka yi ta kai komo suka yi ta tunanin mawaza a bayar kowa yana so a bashi shi ko Ali bin Abi Talib yana can ma yana fama da mi yana fama da ciwon idansa sai gashi kuma kaddaran ta sa shine zai samu wannan abin to wannan kuma yana daga cikin ikon Allah a rayuwa ko a rayuwa ne wani yana iya yi kai komo akan neman arziki Allah bai bashi ba wani kuma dan motsawa kaɗan zai sai Allah ya azurta shi ya basu dullis kaliman ya sha wa ya qadir Allah shi ke shimfida arziki ma wanda ya ga dama ya kuma kame ga wanda ya ga dama إنه بكل شيء عليم الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك مسألة عشرين دهود لدبي إن النبي صلى الله عليه وسلم يتي علي بن أبي طالب على رسلك واتو kamar ka ce ka tsayu akan digadiganka ka ƙara ƙaimi ka riƙe abin nan da kyau ka riƙe wannan abin da kyau umfuz ala rislik الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال مسألة عشرين دبير إتتي كائد المسلمين باء يا كرمتاني سي أن كلا سزواج الدين باك زواج هو كيس إيك درم مجري كتيا وانا جرين كابريني Allah kuma ya ce waqatul mushrikina haythu wajadtumuhum dai inda kuka ga mushrikai kai ku kashe su kawai sai ka dira musu a'a ana fara kiran su zuwa ga tauhidi asalin kuma ma waɗanda ake yaka a musulunci su ne kafaru wa saddu an sabilillah su ne waɗanda suka ce su ba za su yi ba kuma ba za su bar wasu su yi ba to nan kuma dole a yake su amma in ba za ku yi ba eh to shikenan ba ruwanmu da ku la ikraha fi din amma ba za ku yi ba kuma waɗanda suka ce za su yi ma ba za ku bar su su yi ba to anan kuma ba za ku zauna lafiya da ku ba السادسة والعشرون مسألة عشرين شدة أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا abu ne shari'antaccen abu a yaƙi waɗanda aka kira su kuma suka ƙibi kuma suka ƙi su bar wasu su to abu ne shari'antacce ana iya yaƙansu domin a kira mutane zuwa ga tauhidi amfanin yaƙi ba huce haushi ba amfanin yaƙi shine a tabbatar da addini ya zama addinin Allah shi kaɗai وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين wannan shine amfanin yaki shine a gusar da kafirci a tabbatar da da musulunci a gusar da shirka a tabbatar da tauhidi as-sabi'atu wal 20 mas'ala ta 27 ad-da'watu bil hikma liqawlihi akhbirhum bima yajibu alayhi in za a yi da'awa ana yi ne da hikima saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka gaya musu abin da ya wajaba a gare su da hikima ake yi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ana amfani da hikima ana amfani da abin da zai jawo kwakwalen mutane su fahimci abin da ake so a kira su zuwa gare shi الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام مسألة عشرين تقوس شيني سنن حق الله مسلمين حق الله كما شيني توحيدي شيني توحيدي شيني كأيت الله شيني حق الله التاسعة والعشرون مسألة عشرين تقوس دكالشي شيني ثوابه mani ta da ala ya dai rajulun wahid ladan da mutum yake samu in aka samu mutum ɗaya ya shirin ta sanadiyansa mutum ɗaya ya fahimci musulunci ta sanadiyarka yasa in za ka karantar ba a so ka dinga wato shi karantarwa ba amfaninsa a ba mu wasu haushi ba a amfaninsa shine waɗanda ba su fahimta ba su fahimta shine amfanin karantarwa so kaga in manufan karantarwanka shine ka ba ma wasu haushi to kore su zaka dinga yi daga musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru kar ku zama silan koran mutane daga addini wannan shine amfanin karantarwa wani wani ya fahimci addini ya fahimci musulunci ya fahimci sunna yawa ya fahimci musulunci ya bar kafirci ya fahimci tauhidi ya bar shirka ya fahimci sunna ya bar bid'a ya fahimci halal ya bar haram ta sanadiyarka wannan shine abin da ake so ya fahimci biyayyar Allah ya bar sabon Allah a ce kuma kai ne sila kai ne dalili al-ish al-thalathun mas'ala ta 30 ta karshe shine al-halifu ala al-futiya ya halatta a yi rantsuwa in za a bada fatawa saboda a ƙara ma mutane bayani a ƙara musu wato su kara fahimtar muhimmancin abin da ake musu shi yasa annabi sai ya ce wallahi Allah ya shirya da mutum ɗaya ta sanadiyar ka yafi maka jajayen rakuma kaga saboda ka fahimci gaskiyar abin da ake nuna maka amma ita rantsuwa ba a son yawan yinta haka kawai kai ta rantsuwa komai zaka faɗa sai ka yi rantsuwa komai zaka faɗa sai ka yi rantsuwa wannan kuma ɗabi'ar munafukai ce shi yasa ko a gaban Allah ma za su yi ƙarya za su nemi su yi ƙarya ran tashin alkiyama ba amma sai su nemi su rantsi saboda wai suna so sun manta cewa zai fa a tashin alkiyama suke Allah ya ce yau mai ba'athuhum Allahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum ran da Allah zai tare su sai su kama rantsuwa ma Allah irin yadda suke rantse muku ana wa yahsabuna annahum ala shay a ran su kuma suna tsammanin cewa sun kama hujja mai karfi ala innahum humul kadhibun to ka'ida ita ce ita rantsuwa ba ta zama hujja ana kawo rantsuwa ne don a ƙarfafa hujja ana kawo rantsuwa ne don a ƙarfafa hujja amma ita rantsuwa ba ta taɓa zama hujja saboda haka in an gamsu da hujjan kuma ya yi daidai to ba buƙatar rantsuwa ba buƙatar rantsuwa ba a son musulmi ya yawaita rantsuwa ko yaushe ko yaushe kai ta rantsuwa kai ta rantsuwa akan abin da yake babba da abin da yake karami ka hada shi da sunan Allah wanda yake shine mafi girma kaga wannan bai dace ba babu ladabi a ciki Allah ya samu dace wannan shine karshen wayannan masaloli da suke wannan babi na hudu idan Allah ya kai mu zuwa sati mai zuwa insha Allah ta'ala sai mu tashi zuwa babi na biyar babu tafsirin tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi inda muka yi kusakurai Allah ya fi mana Allah ya sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu Allah ya mana albarka Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi ya tsare mu daga shirka tabbatar da mu akan sunna ya tsare mu daga bid'a Allah ya mana albarka baki daya Allahumma izzil islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abin da za a gudanar na zaɓe na ƙananan hukumomi a yau a kowace ƙaramar hukuma a kowace jiha Allah ya zaɓar mana da mafi alkhairi ya sanya albarka cin abin da za a gudanar ya mana albarka baki ɗaya ya ɗaura mulkin mu a hannun wanda yake mai tausayin mu mai ƙaunar mu mai ƙaunar Allah mai tsoron Allah wanda zai ji tsoron Allah game da hakkin talaka wanda suke karkashinsa Allah ya mana albarka baki daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته